الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiya a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin hadithi na ashirin da biyar, wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon hadithi na ashirin da shida. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السادس والعشرون مالا الله تعالى يجيكن صدر رحمة يتي حديثنا عشرين دشدا أتكن وانا اللتاف نام من البركة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وانا حديثي أمسوشي دق أمير المؤمنين في الحديث أبو هريرة yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu sulama minan nasi alaihi sadakatu ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce dukkan gaɓaɓuwa na mutane kowata gaba daga cikin gaɓaɓuwa na ɗan adam alaihi sadakatun wato akwai sadaka wanda take ta wajibi wanda ake bukata ga wannan gaba ɗin ta yi saboda ta fansar da kanta daga jahannam ban gane da kyau kowata gaba daga cikin gababuwa na ɗan adam akwai sadaka wanda ake bukatar wannan gaba ɗin ta yi saboda ta fansar da kanta daga shiga wuta saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin hadithin na Aisha radiyallahu anha yana cikin sayan musulun zala ce innahu khuliqa kullu kullu insanin ala 360 mafsalan ko mafsilan wato an halitta kowane ɗan adam akan abin da ya shafi gaba kuwa 360 faman kabbara Allah wa hamida Allah wa sabbaha Allah wa astaghfara Allah wa hallala Allah wa azala hajaran an tariƙin nasi au shaukatan au azaman an tariƙin nasi wa amara bi ma'arufin aunaha an munkarin adada tilka sittina wa tsalat mi'atin fa innahu yamshi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu anin nari ma'aiki alaihi salatu wassalam yace dukkan mutumin da yayi takbiri yace Allahu akbar Allahu akbar ko yayi tahmidi alhamdulillah alhamdulillah ko yayi tasbihi subhanallah subhanallah ko yi ta halili hailala la ilaha illallah ko yi umarni da kyakkyawan aiki ko yi hane ga mummunan aiki ko kuma ya gusar da abin da zai cutar da mutane da kan hanya irin kashi ne dutse ne kaya ce da sauransu adadin waɗannan gaɓaɓo guda 360 to zai wuni halin kasancewar shi ya nesantar da kanshi daga shiga wuta mun gane da kyau ko kuma zai yi tafiya halin kasancewar shi ya nesantar da kanshi daga shiga wuta to kowata gaba cikin waɗannan gababuwan 360 ana buƙatar mai ita ya yi sadaka saboda ya kawar da ita ya gusar da ita daga fadawa cikin jahannan kulla yawmin tatlu'u fihi shams ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan yinin da rana take fitowa a cikinsa kowane yini wanda rana take fitowa a cikinsa ta'adilu bayna ithnaini sadaqatun wato ka sasanta tsakankanin mutum biyu za a rubuta maka ladan sadaka kada dan ka ji ma'aiki ya ce alaihi sadaqatun kai tunanin cewa sadaka ta kudi ita ce sadaka a akwai sadakoki wanda idan kai wannan abin yafi girman ka doki kudi ka bada a wadansu lokuta ka sasanta tsakankanin mutum biyu za ka samu ladan sadaka ka ji labari an ce tsakankanin wane da wane ba sa jituwa kuma abokan juna ne ka je ka shiga tsakankaninsu ka tattauna da su ka ji ta bakin wannan ka ji ta bakin wannan kowanne ka ba shi haƙuri su daidaitu ka yi sulhu a tsakankaninsu wannan za ka samu ladan sadaka ka ji labarin tsakankanin matar abokinka da abokinka an samu matsala to ka je ka shiga ka sulhunta za ka samu ladan sadaka ka ji labarin tsakankanin wani yaro da mahaifin shi an samu matsala a matsayinka na shugaba a unguwa ka je ka zauna da ma'aikin ga yaron a kusa ku zauna a warware matsalolin gabaki ɗaya duk abin da yake matsala ne a magance a huce gurin za ka samu ladan sadaka ka ji labari tsakankanin 'yan unguwa kaza da 'yan unguwa kaza ba sa ga maciji da juna saboda wata 'yan matsala kaɗan da ta shigo ko wancan su fartun suwane ne suka zaɓa wannan fartun suwane ne suka zaɓa sai ya zama to wanda aka zaɓa na 'yan wannan unguwar shi ya ci sai ya zama su wancan gabaki daya an hammashe su ba a mulki da su mun gane da kyau to ka shiga tsakankanin ya zama to kowace unguwa 'yan kowace unguwa sun dawo suna ma'amala da sauran 'yan unguwar gabaki da wannan shi ma za ka samu lada mai girma saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ta'adilu bayna thnaini sadaqatun kuma gashi Allah ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ka taimaka wa mutum game da lamarin dabbarsa ka agaza mushi fatahmiluhu alaiha ka ɗora shi a saman dabbar tashi ga wani dattijo nan ya zo shi an mai laftu na jaki an mai laftu yana so zai hau saman jaki kawai in yace zai bura kawai jakin sai ya goce dattijo suna ta kokowa da jaki ce dattijo ne ya ce wallahi ya ƙi an haushe ce to tsaya dattijo shi kenan ka ɗauke shi can ka ɗora shi a saman jake da ka ce mishi Allah kiyaye wannan za ka samu ladan sadaka mun gane da kyau autar fa'ulahu alaiha mata'ahu ko kuma ka ɗora wa shi wannan mutumin abin amfanin shi a saman dabbar shi shi ma sadakatun za a rubuta maka ladan sadaka yanzu mutum ne ya zo shi ya yi lodi na ruwa gudo hudu a bayan shi kuma yanzu ga gudo biyu na a aje a ƙas yana so a ɗora mashi su ikanan ka zo ka ce to hau kai ka hau ka zamna ka daidaita a meka maka ɗaya gabanka ɗaya kuma a ɗora maka shi a baya a ɗarme maka shi da sandoko ya ce eh haka ne za a ce to an gama to ka mishi wannan shi ma za ka samu ladan kamar kayi sadaka ne mun gane da kyau yawwara wal kalimatu tayyibatu sadaqatun ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kalma daddada wanda zaka jefa farin ciki a cikin zuciyar dan uwanka musulmi ka faɗi kalma mai kyau wanda za ta faranta wa dan uwanka musulmi ita ma za a rubuta maka ladan sadaka dan uwanka musulmi ya zo shi ran shabace kace wani waya taba ka kace kai lamarin ne sai hakuri lawa na ramar ne sai hakuri tun shekarar jiya rabona da in kama kuɗi gabaki ɗaya ne yanzu na rasa ba abin da yake mun daɗi shabawa ne wani ai mu ƙara gode wa Allah ma ai kai shekarar jiya ne ma ba kama kuɗi ba wallahi akwai wanda wani ya fi ka sharshi amma ya fi sati bai kama ba fiye tashi kuma bai ci haka nan kuma abin da zai baka ma wani abin tausayi kuma Allah ana bin shi bashi amma kai ka kai yanzu ba wanda yake bin ka bashi kai kuɗi ne naka baka da kuma kwana biyu ne kaɗai baka samu ba wala mu kara godewa Allah sai ka ji gabaki ɗaya yayi rumus ya zo ran shabaci amma kuma tunda da ka faɗi mishi haka kuma lalle duniya haka ce ko da kai baka san ba wanda ya fi satin bai kama ba kuɗi akwai wanda wallahi ya mafi kwana goma bai kama kuɗi na shi ba to amma sai ya zama to eh tun shekarun jiya baka da kawo kuɗi wallahi ne yanzu kaga yanzu yanzu nan ko a zamanan nan da nake yanzu maganan nan da nake kafin ka zo ka bai wuce minti biyar ba cinikin miliyan biyu ne dai na samu riba jika goma a ciki kai wallahi wani ku kuke wani a bari na baka dala ashirin tunda dai ka ci ka hankali za ka yi ka sashi ya zama to yayi as kai tunda ka yi shi to kalka gaya mishi abin da ka samu gaya mishi na wanda shi ma ya yi su mun gane da kyau sai ya zama to ka sa mishi farin ciki mutum ya zo yana bara ka kallai cewa lalle tsoho ne mabukaci ne yana bukatar a taimaka mishi kai kuma baka da abin da zaka bashi ka ce baba Allah ba da nasara Allah sa a gaba a samu Allah ƙara ce maka kamar addu'a wannan maganar da kaɗai ka faɗa za ka samu ladan sadaka a ciki da Allah ce la taqiran min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin tadiqin kada ka rena alkhairin da zaka yi wa dan uwanka koda ka hadu da shi ne da fuska wanda take sakekkiya barantana ka faɗi magana wanda take mai kyau amma sai ya zama to yanzu ba magana mai kyau ba sakin huska ba kaza ba kaza ba kaza komai naka huskar ka a turbine maganar da za ta fito daga bakinka ba ka tauna ta ba ka ganewa abin da za ka faɗa zai yi wa mutum ciwo ko ba zai mishi ba kai inda ta fito can ta hiyawa shi wanda ka gayawa in tana so ma ta kashe shi wanda za ga haka ne shi to kalma mai daɗi ka faɗa wa ɗan uwanka sadaka ne sannan kuma yana daga cikin alkalimatu ba irin waɗannan azkar tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar waɗannan dukkanin su alkalimatu tayyiba ne karatun alqur'ani shi ma kalma ce wanda take tayyiba wa bi kulli khadwatin tamshiha ila salati sadaqatu sannan kuma za a rubuta maka ladan sadaka da dukkan taku wanda zaka yi ka tafi masallaci saboda bayar da sallah shi ma za a rubuta maka ladan sadaka ka fito daga gidanka in taku goma kai za a rubuta maka ladan sadaka in taku ashirin kai in taku talatin kai iya kudinka iya shagalinka iya nisanka da masallaci iya ladan da za ka samu watumiƙul aza'ani ɗariƙi sadakatu ma'aiki ya ce ka kawar da abin da zai cutar da mutane da kan hanya ta musulmi shi ma za a rubuta maka ladan sadaka kana cikin tafiya kaga wani dutse ka dan yi tuntube da shi to kai ka gan shi ne ma shi yasa da kai tuntuban da shi bai kada ka ba ka ce to wannan hu in na bari wani ya zo hucewa da dare tuntube da shi zai iya janyo mishi matsala ko bai kada shi ba to shi kuma zai iya fidda mishi farci ka ɗauke shi daga tsakiyar hanya ka ajiye shi a gefen hanya saboda wanda yake tafiya a kafa in ya zo wannan dutsen ba zai cutar da shi ba mai moto ba zai cutu ba mai keke ba zai cutu ba mai mota ba zai cutu ba to wannan shi ma za ka samu ladan sarka ko kuma a kana tafiya sai ka ga wata kwalba a hoshi ta ce wannan in mutum ya taka mai takalmi balo ko mai takalmi wanda yake kasa da balo to in ya taka wa sai can dai ta hiya mishina amma kawar shi sai dai mata barkiya ka tattare ta gabaki ɗaya ka yi haƙuri inda za ka ka yi haƙuri ka ba da minti biyu ka kwashe ta duka ka sa a leda ka je ka nasa ta a wani guri wanda ka san cewa nan ba gurin huciya bane na mutane to wannan shi ma za ka samu ladan sadaka ko kuma kaga kaya ga kaya nan akan titi to ko akan moto kake yi hakuri ka daidaita ka ajiye motan ka zo ka ɗauke wannan kayar ka ajiye ta a gefen titi wannan za ka samu ladan sadaka duk da yace al'aza shine mayu udin nasa duk abin da zai cutar da mutane ko kuma ka zo za ka wuce kana tafiya a saman moto sai ka ga reshe na wata bishiya ya shigo kan hanya kuma bishiya ɗin nan mai ƙaya ce in mutum ya zo in bai lura ba in ta take shi to sai ya gaya wa 'yan garinsu ka tsaya ka cewa wani a kusan nan ka ce Allah akwai wani ɗan gatar gatar ya ara mu a ce to me aka yi motan naka ne ya samu tsara a wani ɗan aiki ne zan yi kaɗan kenan ka samu a ce babu gatari sai dai kuwa ka ce ba da ita ka yi dabara ka sare gurin da ya shigo kan titi din yanda duk wanda ya zo zai huce zai huce lafiya kalau to wannan za ka samu ladan sadaka shi ma an gane da kyau ma'aiki alayhi salatu wassalam haka ya gaya wa abubuwar zata al'asulami abubuwar za ya ce ya rasula allimni shi an an tafi ubi ka sanar da ni wani abu wanda zan dinga amfana da shi mazala ce zilil aza an tariq ka kawar da dukkan abin da zai cutar da mutane da kan hanya kuma ga wani mutum na ma'aiki ya gan shi a cikin aljanna yana fantamawa saboda wata bishiya wanda ya sare ta da kan hanya wanda tana cutar da mutane ta dalilin wannan Allah ya kallace shi kawai ya gafarta mu shi shigar da shi aljanna shi yasa aiki ba wai yawan aiki ake gani ba kyakkyawan niyya lokacin da kai danwa kai wannan yana taimakawa Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi kaɗan ya maida shi da yawa sai ya zamanto ga da yawan wane da yawan wani Allah bai amshe shi ba saboda ba dan shi yayi ba ga kaɗankin da kai wanda ka yi shi dan Allah baka sa komai a ranka ba lokacin da zaka yi shi sai Allah sai ya zama to ka samu tsira ta dalilin wannan aikin da ka aikata yasa aiki idan mutum zai yi fa wallahi kalkace sallar ka ita ce za ta tsere da kai kalkace azumin ka shine zai tsere da kai la'alla ba wannan Allah zai kalla ba kawai wani alheri kai wanda kai baka ma sa shi ba a rai lokacin da kai shi baka ma taba tunanin a lahira zaka gan shi ba amma saboda kayi shi da kyakkyawan niyya kawai in ka je sai ka kawai abin yayi yawa ce to wannan azumin ne na shekarar goma ko a ce a'a ba azumi bane ka yi ta canke-canke da ƙarshe a ce baka ladan gaisawa ce da kuka yi da wani hanawa ya gaisa da kuka yi da shi lokacin da kuka haɗu da shi a guri kaza kawai saboda ka tsaya ka yi fara'a ka yi mulmushi ka ji daɗi ya ji daɗi ka sa mai farin ciki sai ga ladan gaisa ka ce to Allah ne wannan ai da na sa haka ne a shida da yawa ne ta yin gaisa da mutane ce mun ba da ƙari mu mun tara kaya a guri kaza mun yi tunanin sun yi tsada ashe ga abin da ya tsada irin albasa kenan kan za albasa yadda bana ta zama abubuwan da ta kai ai kaga ai ba ya tsammani za ta kai haka ba in ya ce zai ka ai sai zaman to shi ya koma beli shi ma yan mana in kaga polisa ai lokacin na ai in ana nafsi nafsi ko ai ba ta kai in ana ta kai ba ta kaya yan mana sai ka yi haƙuri ai niyyarka wanda take mai kyau Allah ta'ala sai ya baka lada ta dalilinta amma yanzu in ka ce ka tsaya su ga kwalawa sun sayo ka gaba ga kaya ka ce za ka tsaya ka ɗauke ta sai ka ɗauke ta kuma a tafi da motanka daga ƙarshe kai an barka kuma ka zo a kafa eh sai ka kyale ka zo ka danno ta in ka danno moto da ƙarfi ya zo shi daidai gwargwado ka zo ka ajiye motanka daga ƙarshe in ka samu nutsuwa ka je ka ɗauke ta in baka samu nutsuwa ba Allah zai kawo wani wanda zai aikin kuma kai ma ka samu lada saboda niyyar da kai mai kyau wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuman harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka